أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗai ga watan sha ɗaya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da ishirin da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyar alkhairin da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami da yake a masallacin munira ongol banin fandudin daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul hadidi tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na goma sha biyu jiya mun fara bayani akan wannan aya lokaci ya yi insha Allah za mu tashi farkon wannan aya na goma sha biyu zuwa abin da Allah madaukin sarki ya so farkon ayar shine faɗin Allah madaukin sarki yau mataral mu'minina wal mu'minati يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم يوم جنات تجري من تحت الأنهار Allah madaukin sarki ya mun jagora in ana tare da jiya bayanin da muka fara yi shi ne za a zo wani mataki a ranar tashi alkiyama idan za a tsallaka siradi to za a sanya dufu ta yadda ba abin da zai kubutar da mutum sai dai aikin kwarai to idan duhu ya kama an zo gabar da za a tsallaka sihadi to da masu imani za su ƙara ganin amfanin imaninsu da shi imani tun daga duniya kana ganin ribarsa in ka zo mutuwa kana cin ribarsa in ka zama na kabari cikin riba imani kake har filin kiyama ka ƙara jin daɗin imani in za a tsallaka sihadi nan ne za ka san gaskiya ita ce gaskiya shi da Allah ya ce yau a wannan ranar wace rana kenan ranar tashin alkiyama taral mu'minina za ka ga mu'minai waɗanda suka gasgata Allah suka gasgata manzonsa wal mu'minati da mu'minai mata yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yana haskakawa ay yas'a bi ma'ana yubi'u nuruhum haskensu yana haskawa bai na aidihim a gabaninsu wa bi aimanihim da kuma ɓangarorinsu na dama ko ina dama da hagu za ka ga haske yana haskaka su mala'iku na ce da su bushra kumul yau jannatun tajirimin tahtihal anha yau an yi muku bushara da aljanna wadda ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha suna madawama a cikin gidan aljanna kasa abin da mutum ka so kenan har abada ɗarin yana son har abada a duniya dai ba ta samu amma a lahira tun ma kafin ka shiga aljanna mala'iku za su rinka gaya ma yau dai za ku shiga aljannan nan wadda in kun shiga har abada ba ku haita Allah ya nuna mana wannan rana ذلك هو الفوز العظيم wannan shine babban dace shine babban dace dacewa mafi girma shine ka ganka cikin gidan aljanna in aka yi aka yi zo mutuwa ana cikin ɗarɗar an ka yi an ka tashi a kabari ana ɗarɗar an je cikin hilin kiyama ana ɗarɗar za a tsallaka shiraɗi ana cikin ɗarɗar amma fa da ka ji ka a cikin aljanna to shi kenan don ba a hita ya shiga duk wanda ya shiga aljanna babu ranar da za a ce hita to fawzul azim kenan Allah ya arzuta mu da wannan yawma yaqulu al munafiquna ranan nan ne munafikai mata wal munafiqatu da munafikai mata za su rinka cewa gawa za su rinka cewa lil ladina amanu ga wanda suka yi imani unzuruna ai intaziruna ku jiraye mu manan ku dan jira mu naqtabis min nurikum mu dan cira daga hasken nan na ai nastadiu mu dan haskaka bi nurikum da wannan haske naku mu yi amfani da shi a sirati akan sirati an gane ko qila rji'u wara'akum sai a ce da su ku koma can baya gane ko malamai suka ce mummunai za su ce da su ya kula mulminuna mummunai za su ce da su ko kuma yi ƙalo lahumul mala'ika mala'iku za su ce musu ko kuma Allah da kansa ya ce da su irji'u wara'akum ku koma can baya a ina kenan ku koma can duniya faltamisu nura ku nemo haske ku zo da imani wanda ya dace don ku samu ku tsallaka sirati Allah ka kare mu da wannan asara idan mutum ya fada rijiya ko takobi aka jira masa aka ce ya rika a hito da shi zai kama don ya shiga rudani da su a wannan lokaci munafukai mafita kawai suke nema su har suna ganin in an zo duniya za a ƙaje lahira ana dawowa ba a koma misalin lahira misalin mutumin da aka gina rijiya gaba dubu aka sake shi babu igiya ya yi ƙasa wai a ce ma zai dawo a hankalcar yana yawa a ɗabi'a bai an ta kenan to haka ma wanda duk ya zarce ya je lahira ba da imani ba an ta yake nan babu gyarawa to amma saboda sun kidime sai su yi kokarin dawowa sai aka ce Allah madaukin sarki yake cewa idan ji owara akun faltamisu nura ku koma baya can duniya ku samu haske na imani ku zo da shi sai su juyo su ga to in za su koma baya ta ina za su bi fa dariba bainahum bisurin sai a sanya wani katanga tsakanin su masu imani da munafukai lahu babun wannan katangar yana da kofa wanda za a menene za a sa tsakanin shi da su batinuhu fihi rahma cikin katangar bangaren da mu'minai suke a can akwai ni'ima akwai rahama akwai sanyi wa zahiruhu min qibalihi al'adab sannan a wajen katangar ta bangaren da munafikai suke to shi kuma na akwai azaba wannan ayar abinda zai fitar da mu shi kan da ka san ana fama da munafikai maza to haka ma ana fama da munafikai mata har hatsarin munafikai mata ma yahi na munafikai maza matsala wallahi in mace ta kware da munafurci ko mahaifiyarka ce dai kai ka hadu da jaraba in matarka ce dai ka aure jaraba munafukan mace kafin ka gane halinta subhanallah abu ne za ta yi kuma in ba Allah ya sa kana da natsuwa ba kana da ɗaya baka gano halinta ba Allah ya mana jagora to kenan imani yana da amfani jama'a mu zama muna da imani na gaskiya tsakanin mu da Allah mu cire munafurci daga cikin zukatun yunadunahum za su rinka kiran su suwa za su yi kira ay yunadil munafiquna almu'minin munafiqai za su rinka kiran masu imani suna ce da masu imani alam nakum ma'akum ashe suwa ne ba mu kasance tare da ku ba a cikin musulunci kalu bala sai mu'mini su ce eh kun kasance tare da mu a duniya a cikin musulunci walakin na kun fatantum an fusaku sai dai kuka kun jarabi kawunanku kun sanya makawunanku ma musiba watarabbastum kun yi daku kuna dakon halaka ya faru akan mu'minai wartabtum kuma kun shakku game da imanin ku imani na gaskiya ba wa garratkumul amani gorace goracen duniya ya rude ku hatta jaa amrullah har mutuwa ta zo muku muku sakankance al'amari Allah shine hakuka koma zuwa ga Allah wa garrakum billahi al-garur kuma shedan ya rude ku game da al'amarin duniya al-garur anan shine shedan mana shedan shi kuma yazo ya rude ku game da al'amarin Allah to kun ji matsalar da kun ka samu yunadunahum su munafikai za su rinka kira masu imani suna ci da su alam nakum ma'akum ashe ba muna tare da ku ba anan duniya kaje munafiki wawa fa wai shi ko a lahira sai ya so ya yaudara kenan su abin suka ɗauka in an zo can suka ce eh wallahi muna tare da su a lallaba a tai sai an tsallake su daɗi sai ce wallahi mun sa ai yaudara kuna mun kai lahira wallahi ba a yaudara nan dai duniya kai abin da za ka yi amma wallahi in mutum ya sake ya sare da munafurci ya koma ga Allah ya samu matsala shi yasa mala'imman mu'minai za su ce da su qalu ba za su ce eh haka ne kuna tare da mu da imani walakin nakum fatantum anfusakum sai dai ku fa kun jarrabe cika angonan ku me kuka jarrabe kawunan ku da shi kun jarrabe cika kawunan ku da munafurci eh wa tarabbastum kuma kuka yi dako game da mu'mine kuna ganin abin da zai same su na halaka wa tartabtum kuma kuka yi shakku game da al'amarin Allah na cewa Allah zai ba mummune nasara Allah zai ɗaukaka addininsa duk kuna ganin ba gaskiya ba ne kuna cikin wannan hali ne wa garratkumul amani gurace-gurace na duniya ya ruɗe ku kuna ganin komi ku ne kuke samu hatta ja a amurullah al'amarin Allah ya zo mana har mutuwa ta zo ta kashe ku ba ku imani ba wa garratkum billahi al-garur mai ruduwa game da al'amarin Allah ya rudu ku shine shedan yazo ya rudar da ku kuka mutu ba ku imani ba saboda haka fal yawma yau fa ranar alkiyama kenan Allah ya ce la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a kalmi fansa a gurin ku ba ko da za ka kawo duniya linki goma ka ce ga ta a kyare ka ba a karba lahira aikin ka ne kaɗai za a saka ma da shi inna alheri ne a saka ma da alheri in na sharri ne Allah ya sauke mutu a saka mai da aikin da yi la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karbi wani fansa a gurin ku ba wala min alladhina kafaru haka ma ba za a karbi fansa daga gurin wanda suka kafirce wa Allah da ku munafikan da ku kafiran gabaki ɗayan ku ma'awakumun naru makoman ku shine wuta hiya maulakum ita ce ta dace da ku hiya aulabikum ita ta fi cancanta da ku wutar wa bisal masir fir da makoma mutum a ce wutar jahannama ce makoma gare shi alam yani lil ladina amanu shin lokaci bai yi ba ga masu imani an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu sanatsu ga ambaton Allah ba taksha ay tatma'in shin ku mu'minai har yanzu lokaci bai yi ba a ce qur'ani ya natsar da ku in baka nazo da qur'ani yanzu ba yaushe ne zaka nazo da alqur'ani an kace natsuwa da qur'ani ya zama to duk labarin da aka ce ma daga gurin Allah ne kaje ka natsu da shi ka yadda baka ma wani shakku shi mumini ba shi ko game da al'amarin Allah bisa da kai ji mutu ana ce mai Allah zai yi ma kaza ko Allah zai kare ka daga kaza ko Allah zai baka kaza kaje kana ganin yaya hakan zai yi to kana da saura to ire-iren wa'annan Allah ya ce har yanzu lokaci bai yi ba da za ku natsu game da ambaton Allah game da alkur'ani hmm wa ma nazala min al-haqq da kuma abinda Allah madaukin sarki ya sabkar na gaskiya kun gane gaskiyar alwa'ad wal wa'id alƙawarin da Allah ya saukar daga sama yace kaza zai shafi masu kaza kuma waɗanda suka ƙiyin kaza kaza zai shafe ku har yanzu lokaci bai bar za ku yarda da wannan lokaci yayi kira Allah yake ku ya dawo ku nutsu da alkur'ani kuma ku yi imani da abin da ya faɗi na alkawarin aljanna gaskiya ne kuma abin da ya faɗi na wuta gaskiya ne wala takunu kallazina utul kitaba min qabl kar ku kasance kamar wa'annan da aka ba su littafi kafin ku yahudawa da nasara gane ko ku zamo irinsu faƙala alaihimul amadu lokaci ya nisanta ga gare su mana aka samu tsawon lokaci rabinsu da annabawansu faƙasar ƙolobohun sai zukatansu suka ƙeƙashe a kathirun minhum fasikun da yawa daga cinsu fasikai ne fasikun yana iya zama alfiskul asgar ko fiskul akbar fiskul akbar ko alkufru yana da yawa daga cikin su kafare ne suna fita daga cikin hanyar Allah Allah madaukin sarki iya mun jagora ku duba da kyau ku gani da Allah subhanahu wataala yace fa qala alaihimul amat sai lokaci yayi musu tsawo ma'ana suka samu zamani mai nisa tsakaninsu da annabawansu faƙasat ƙulubuhun ai faƙasat ƙulubuhun bi sababi dalika sanidiyar haka sai zukatansu ya ƙiƙashe wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su fasikai ne nan kafin mu ce zamu cire abubuwa biyu idan al'umma ta yi nisa rabinta da annabinta ba ta bibiyar abin da yake an sauko wa annabinta da shi to tana ƙara nisanta da imani ne kuma duk mutumin da zai ce ma imanin shi ƙaruwa yake yi kuma yana nisanta alkur'ani ƙarya ne daga cikin abin da yake kawo ƙaswatul ƙalbi akwai nisantar wahayin Allah duk wanda baya mu'amala da wahayin ubangiji zuciyarsa kullum tana ƙara ƙeƙashewa ne kuma kowane mutum ya jiya ana ji masa tsoron ƙeƙashewar zuciya ta sanadiyar nisanta alkur'ani sai ka ga wani shi baya sauraron ƙur'ani baya kusantar masu sauraron alkur'ani duniya dai gashi nan cikinta ne to wallahi kamar bishiya ce da aka shuka ta cikin sahara ba a bata ruwa ga kuma iska ƙarshen ta dai lalacewa za ta yi haka zuciya take za ka iyaka iyaka ya zaman to baka kusanta wahayin Allah ai na yi muna bayani a baya mun ka ce fal insanu takawwana min shay'ain ya ginu ne aka abubuwa guda biyu ar-ruhu wal jasad ko kuma na uku shi ne an-nafs an gina shi ne da jiki da ganga da abin nan da ruhi numfashi da kuma kurwa jiki abin da yake za shi abinci mai kyau to ruhi wannan baya buƙatar abinci saboda ruhi haske ne shi kuma haske haske yake raya shi ƙur'ani haske ne shi yake raya rayuwa idan kana son rayuwanka ta gyaru ka kulla alaƙa da alƙur'ani idan kana son zuciyarka ta ƙiƙashe ka nisanci alƙur'ani Allah ya kare mu Allah yake cewa in ilamu ku sani dai ku mutane anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha Allah subhanahu wataala shine yake rayar da ƙasa bayan ta mutu mana ya sabko da ruwan sama kaga ciyawa ta hito ko abin da ya kama da wannan qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun Allah ce haƙiƙa mun bayyana muku ayoyinmu don ku zamanto masu hankali wani irin abin Allah ya bayyana muku ƙasa ta bushe a zubo ruwa ta rayu ta hidda shuka shuka ta rayu ta hidda 'ya'ya Allah ce ai wannan aya ce muke nuna muku inda ku masu hankali yanzu ka je ka shuka ganin tana hitowa ba ta hitowa amma sai Allah ya zubo da ruwa kai shuka ta hito shuka ta rayu ka samu abincin da ka ci wannan ba aya bane aya ne kinan masu hankali suna hankalta da wannan abubuwa amma Allah wanda bai da hankali bai hankalta da wa'annan abubuwa Allah madaukin sarki ya sa hankalinmu yi muna amfani Allah subhanahu wataala ai ya kira a baya game me game da ciyarwa saboda Allah ko ba haka bane to innal musaddiqina musaddiqina ay mutasaddiqina ne gane ko udgimati ta fi sad sai an ce innal musaddiqina ay innal mutasaddiqina wal musaddiqati wal mutasaddiqati lalle masu ciyarwa da dukiyoyin da Allah ya ba su maza da kuma musaddiqati da mataye wanda ke cewa daga wani abu na dukiya da Allah ya ba su wa aqradu Allah qardan hasanan suka baiwa Allah ramce kyawawan ramce yudha'afu lahum Allah ce a gaya musu wajen biya Allah zai lillinka musu walahum ajrun karim kuma suna da lada mai girma za a ba su aljanna wa iya wannan in banda Allah ka ba da ɗai a baka goma ka gode a baka lada a kuma linka ma a ƙara maka wannan Allah yana kira ne zuwa ga bayi cewa shi ya ce a bayar dan Allah to wanda dai ya bayar an mai alkawarin aljanna Allah shi ya mutum ya san ɗan adam wajen an shi ɗan adam yana da tauri shi sa Allah ya ce to a haka ne jarabe ka ka daure ka fasuwa za ka ga sakamakon da zan yi ma Allah ya ba mu ikon yin abin da ya dace don mu samu abin da ya dace Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari ya ce wallazina amanu billah lalle waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi suka yi imani da manzanninsa ulaika humus siddiquna to fa wayannan sune masu gaskatawa na hakika sune siddiqai ma'ana ba a yi imani da wani manzo ake yin imani da wani a'a ka'ida ta ahlus suna dukkanin manzanni Allah kai imani da su sai kai imani da manzon ku ba kai imani da manzon wasu ba Allah bai so imanin ka dole kai imani da kowa daga cikin manzannin Allah wa shuhada'u inda rabbihim kuma sune shahidai a gurin Allah lahum ajruhum wa nuruhum suna da ladan aikin su wa nuruhum kuma suna da hasken su da za su samu in za su tsallaka sirati wallazina kafaru wanda ku suka kafirce wa Allah wa kaddabu bi ayatina suka karanta ayoyin ulaika ashabul jahim wannan sune yan wuta Allah ya kare mu da cikin abin da yake jawo shiga wuta akwai karyata ayoyin Allah daga cikin abin da yake nuna mutum ya karyata ayoyin Allah akwai ya imani da wasu manzanni bai imani da wasu ba na kafirce ne ya ilamu Allah zai buga wani misali akan duniya duniya wasan kwaikwayo ce kun gane wasan kwaikwayo akwai bin mamaki ko to amma a cikin wasan kwaikwayon ake hidda natija rayuwa gaba ɗaya wasan kwaikwayo ce amma a cikin wasan kwaikwayon sai ka ga wani ya ci ribar wani ya faɗi ka je ka sa kasa ɗin ɗan wasan kwaikwayo ana dariya ana yi kafin a ƙare sai ka gane wanda ake dariya da wanda kuma ya ci riba ba ka rayuwar take bishe sa Allah yake son ya nuna muna umma mun ɗauki duniya wani abu wallahi ba komi ba ce ga misalin i'lamu Allah ce ku sani fa annama alhayatud dunya la'ibun rayuwar duniya ba komai bace wasa ce kawon motsa jiki la'ib wasa wanda yake da alaka da jiki walahawun da kuma lahawu shi ma wasa ne amma lahaw wasa na kwakwalwa abinda yake wasa da kwakwalwa gane ko Allah ya mana jagora duk abin da zai shigaltar da kai game da ibada ya zama lahu ana wasan kwallo ka zo kai zaune kana kallo a lokacin sallah ya bai ba lahu kake yi amma za ka yi amfani da shi ka motsa jikinka wanda bai da wani amfani shi ma ya zama layin almuhim dai wasanni ne ɗaya yana da alaka da kwakwalwa da tunani ɗaya kuma yana da alaka da jiki na motsa jiki ta haka duniyar take dan adam ko dai ka iske shi yana motsa jiki da bai da wani amfani ko ka ga yana aikata wasu ayyuka da tunaninsa wanda bai amfana musu komai mafi yawanci ba duka ba wazinatun da kuma kawa a yau duniya kawa ce wasu abin da aka kamanta ta da kawa ba abin da yake saurin gushewa irin kawa ɗan adam ba abin da yake so irin kawa kuma ko kawan nawa yayi bai barin ta daɗe yanzu ka zai ka ɗinka gizner a ce kwamfile na jika 200 ka sa hula ta jika 50 ka sa agogo na jika 40 ka sa takalma na jika 100 ka yi wanka ka hito ihu ka daɗe suna jikinka a yi isha'i da ƙarfi goma ta yi kama tsuka cire suka kwanta kawai ko ba ka kashe kai ka cire ka aje yana da wuya mutum shi kwalliya ya sa kaya na millin ɗaya a jikinsa tun daga saye ya sati bai ce da su yana da wala eh in ma ya yi sai a ce mai mi wani ya zare di ba da kudin ka ba tsadadin kaya na kasa ba ma kai sati da su zaga an yawa da bai zare ba to a ɗabi'a ma dai ta ɗan adam da ya yi kwalliyan nan ya zo gida iya kashi shi ƙoƙari ya ga ya cire ya aje ya ɗauko innan da ba komi ba ya wazinatu to in har za ka gane kwalliya ma da mutum ga so ba ta ɗorewa a jikinsa to haka duniya take za ta biyo ne ta wuce wata fakurun bainakum da kuma alfahari tsakaninku ai kana hirawa da tsada shi kenan ba ya kace mota na ta haitawa na tsada gida na ya hainawa na tsada amma in kuka zo kwana ya ɗauke ku kowa bai sayan da yake ba ko ba gaba ne in ka gina gida na miliyar ɗaya wanda ya je irin makara shi kuma ya nemo tabarma ta ciyawa ta dala ɗari ya shi hida an ka kai magaro na miliyan uku dukkan ku in kwana ya ɗauke ku ba wanda ya sayan da yake amma wani da kaɗa na alfahari yake nuna addawan ga gida in kana da gida na dubu na jika ɗari yanzu gida wanda gida ne a ƙaramin gida a nan metar nawa eh desan metar a kawo samu na na wani na yace shi shi ba desan metar ba ko ɗi metar a gare shi zai ishe shi ko ban metar a gare ka duniya da ai ka samu gida ban metar kana ya samu can misalin cikin su ko baka ya samu hato mila na rage to mu dauka da wanda adda ban metar da wanda ya adda mil metar kuka yi gidaje kowa ne cikin gida na yake wasu abin da abambanci bambanci guda ne mai wanga ce gida na gida ka shike nawa amma shi na ga ganin nashi ya yi naka kai nakan ka sani kuma kai ba ka yadda nashin ya hina ka ba ko ka yadda naka naka na bada agari ne take alfahari ka shigo mota ta miliyan guda ya shigo mota ta miliyan ɗari shi na ga ganin mota shi ta hita ka kai takan an mota da ya ta kaggara nata shi ne sai ya ce wata fahor su mutane su ta neman kuɗi na alfahari wani malami yake cewa idan ka kai shekara hamsin ka samu kuɗi miliyan hamsin to ko shekara na za a yi a gaba sun yi shekara ka kai shekara hamsin kana da miliyan hamsin ko shekara na za ka karawa a gaba sun yi shekara yin sai ga mutum ya kai shekara saba'in yana da miliyar hamsin amma yanzu yana tunani ya zai a samu kuɗi kuma kun san ko dai mina kawai da in ya wuce a ce ai wancan ya kowa kuɗi in goga shi kenan shekaran jiya can wani ya zo ya kai min ziyara sai ke ce min juyin mulkin nan da an kai akwai wanda yana da gida ɗari da wani abu cikin nan niyami turawa suke haye gidajen a wata duka akwai gidan da duk gida akwai wanda ana zuba mai sama da miliyar da miliyan biyar sank miliyan farmuwa kowane gida yanzu shekara goma sha biyu haka ake yanzu shi mulkin gada aka aka kori turawa wai shi ne yake da wasu hila ya zo yanzu zai yi gine-gine saboda ya samu inda kuɗi za su rinka shigo shi shi kuma ya kai shekara tamanin da wani abu da akwai zaman lahiya to kun san me kawo nan tafahur kawai a ce ya hewa na kuɗi to ka hewa na kuɗi sai mi duniya kenan fatakafirun fil amwali wal aulad da kokarin tara dukiya da kuma yaya amma wallahi wani in ba dan a ce ya tara ya tara ba abinda gare shi a duniya da bai ce shi a shi shi amma sai ya ta wahala ya tara ya tara ya tara ya tara kuma ya mutu ya bashi Allah subhanahu wataala ya tashi kawo muna misali ko yace kamathali gaihin ya ce misalin wannan na duniya kawai misalin ruwan sama ne gai shi ne maka kamar dai ruwan sama ne da ya sabko da ya sabko sanadiyar sabkowarsa ina shuka ta hito shuka ta yi kyau masu kallo suka kalla shuka ta birge su shi ne kamar ta ne gaikin a ajabar kuffara na batu kamar dai ruwan sama ne da ya sabko shuka ta hito wannan shuka ta burge manoma al-kuffar in an ɗauke shi bi ma'ana manoma ko kuma yana ɗauka kuffar kahirai dai na hakikan ma za su ga shuka ta birge su amma wannan shukar Allah ya sanya musu ita ne ta zamo aya gare su suna kallo shukar za ta zo ta bushe ta lalace haka su ma za su zo su rayuwa su mutu su lalace da haka duniyar take Allah subhanahu wata'ala yake cewa thumma yahija aka ne ko sa'annan wannan shukar bayan yayi kore yayi kyau sosai sai ya zo ya bushe ya buge fatarahu musfarran sai ganshi ya koma masara masara thumma yakunu hutama sai ya zama a tattake ma'ana ya riddige ya kakkare ya watse ko'ina fil akhirati adabun shadidun wa magfiratu min Allah am uridan amma fa a lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda bai bi Allah ba akwai kuma gafara da samun yarda Allah ga wanda ya bi Allah a wannan duniya ina ta wannan duniya haka ne take duk wanda ya san ruwan sama shuka ta daɗe shekara guda ko tana yi in ka shuka haci dala suna wata biyar suna burge ka in ka shuka haci komi ruwan da kake ba su komi kyawun wurin kafin a wata biyar sun bushe ga su cikin ruwa sun bushe sun kara aiki shi kenan haka ma mutum na adam duk daɗin da kake ji duk daɗin da kake ji in ka kai shekara 60 to horin gashi na fi kawama da shi in ka kai shekara 80 duk daɗin da kake shi da an kanka sunan ka tsoho babu wani da ya ki tsoha wai saboda daɗi na shiga shi in Allah ya tashi maganin ka sai a barka ka shekara 150 ga ka komi da komi akwai amma ta hiya da kake ta hiya duniya ta gama da kai kina haka duniyar take duk sadda kake ganin ka taso to ka rinka duban ƙarshe ba ka daɗewa da wuciya za kai ko ka mutu ko baka mutu ba sai a yi da kai ɗauki misali gwamnati gwamnati yanzu da mutum ya shekara 60 da wani abu shekara 70 cikin gwamnati shekara 80 cire shi na zai a kawo wani ko yana da rai wani za a kawo shi ya ƙara aiki retiret shekara na za ka ta retiret eh sittin ko ai an yi gyara sai zama sittin da nawa dama na an ce dama sittin na asaba una ko to zai zama ta kai sittin an san ya shiga shekaru na bonus kawai a bar shi ta gina shi karasa kashi zai yi musu masu sai a biyar Allah ya wani jagora ilamu ku sani annamal hayatud dunya rayuwar duniya ba komi bace sai dai la'ibun kamar wasa ne wala hawan da kuma shagaltuwa wazinatun da kuma ado wa tafakhurun bainakum da yin alfari tsakaninku wa takathurun fil amwali wal aulad da kuma kokarin tara dukiyoyi da yaya kamar salibaisin kamar misalin ruwan sama ne da ya zubo shuka ta hito a ajabal kufara na batuhu wannan tsiro nashi ya baiwa manoma sha'awa sun mai hija sai ya buge ya bushe fatalahu musfarran kaga ya koma masara masara sun mai kono hutama sannan ya koma riddigagge ya kakkarye wa fil akhirati azabun shadid a lahira fa akwai azaba mai tsanani ga wanda so kafirce wa Allah wa magfiratu min Allah wa ridwan kuma akwai gafara Allah da yarda Allah ga mutanen da suke ma Allah biyayya wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane sai dai dan jin dadi wanda yake rudar wanda shike rudar Allah kada ka sa dadin duniya ya rudi ni ni an magani in ka zo duniyar nan magani shine kai gaugawa ka aikata abin da Allah yake so kafin mai riska ta riske ka isa Allah ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi gaugawa ku yi aikin da za ku samu gafara daga wurin Ubangijinku. Kun fahimci Hausa? Wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ai wata nalu biha janna sai ku samu aljanna sanadiyar wannan aiki da kuka gaugauta yi. Kun gane misali ko? Kenan wa jannatin da samu aljanna. To ya za ku samu aljanna? za ku samu aljanna ne sanadiyar gaugawa da kuka yi kuka aikata aikin da Allah yake so ita ko aljannan nan arduha ka ardis sama'i wal ard fadinta kamar fadin samai da kasai ne fadi ba tsawo ba fadin aljanna sai ka ga mai samai da kasai sannan ka samu fadin aljanna wa iddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an yi tanajinta ne ga wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala ne na Allah yana ba da shi wanda yake so wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin yin falala mai girma ne ga bayansa ku kalla da kyau ku ga sabiqu ila maghfiratin min rabbikum haka ne ku yi gaugawa ku sa ku yi aikin da zai sa ku samu gafara daga gurin ubangijinku aljanna in an ka je aljanna suwa suka yi kowa matsayi a aljanna eh su ne a sabi'una sabi'una ko don sai Allah ya zaba mana abinda an maganin duniyar nan ba wanda ya ci ribar duniya sai wanda ya gaugauta yi abinda Allah yake so in ka yi gaugawa kai abinda Allah yake so menene sakamakonka wajen natin abu wajen natin a tsaya nan to za ka samu aljanna aljannan nan waye taba shiga ga yadda take ciki to Allah ya ba mu labarin yadda take shine sai Allah ya ce arduha ka ardis samai fadin ta kamar fadin samai da kasai ne a ga mis fadin samai da kasai sune za su bayar da fadin aljanna to yaya tsawon ta yake eh sai Allah ko to yanzu da Allah wata cikin wata ina ne take ina ne wata take eh idan an ka ce sammai da ƙasai su ne a faɗin aljanna to ita wata tana ina an gane tambaya na kuta da Allah ya dana sa mutane tana ina ne ita tana cikin ƙasa ko to in aljanna kaɗai ta mamaye sammai da ƙasai to ina hurin da ya sauro to shi yasa yanzu ina so in dawo mana da hankalin mu wuri guda kada ba mu ɗauka dan Allah ya ce shi ya yi samma bakwai ya yi ƙasa bakwai ka ku ɗauka bakin hilin kenan an fahimci hausa a'a sama bakwai da ƙasa bakwai a gurin Allah kamar wani ɗan ɓangare na a cikin kashi miliyan ko kashi miliyan ne na halittar da ya yi sai mun zo lahira mu gani insha Allah akwai wadata amma a aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah yake cewa eh kun sai yana daga cikin tambayar da wani zuwa musu da na aliyu da da Allah subhanahu wataala ya ce ranar sama za ranar alkiyama za a nade wannan ƙasa a kawo wata wasu ya je tambayi sai da na aliyu ce to in an kana da ƙasa halittun da abis ƙasa ina za a tayar da su ita kuma wagga tsohuwar ƙasa ai an ka ɗauke ta ina za a kanta yanzu a ce wanga hili na kaɗai a akwai sai in ce zan naɗa wannan shahida in shahida wata kuna kuma nan yanzu kuna nan in ce zan naɗa wata shahida yan aza wata to sadda zan naɗa wannan shahida ina zan je da ku sannan ita shahida wagga ina zan kai ta ita kun gane tambayar ko da shi ne sai aka ba shi amsa aka shi to yanzu ɗazun nan awa uku da suka wuce akwai rana ko babu rana jama'a eh yanzu ranar ta ko duhu ne da aka ɗauke hasken ina an ga kai shi ɗazu da babu duhun nan shi duhun kafin yin zaka ai akwai shi to shi na ina ne kaji amsa ya ce to inda ka san kayar da rana na haske na tahiya Allah ɗaya sai inda yake taya da abin shi duhu ya zo duhu in zai ta Allah ɗaya sai inda zai kai shi ya zo da haske to haka ma ranar kiyama in ya tashi naɗe ƙasa shi ya sai inda zai kai ta kuma shi ya sai inda zai kai bayansa shi yasa ranar alkiyama aljanna faɗin ta kaɗai sammai da ƙasai ne tsawo Allah shi ya sani bayan wannan kuma shi ai mun karanta da wanne ne ya fi kowa rabo mai karancin rabo a aljanna shine wanda adda duniya kashi nawa kashi goma kaga yanzu ai abin sai ya baka mamaki yanzu an ka ce ya mai daga duk gidajen kana wani gida kwana nawa za ka yi baka shige shi ba to amma sabanin lahira aljanna za a baka gida wanda yayi duniyan nan so goma in kana so duka kullun sai ka zagaye shi eh kullun sai ka zagaye shi kaga in kana son ka ga mamaki ka je aljanna Allah ya ba mu aljanna Allah subhanahu wata'ala ya ce menene gaba ba asaba min musibatin fil ardi babu wani abu na musiba da zai shafi mutane ai ma asaba nas min musibatin fil ardi na rashin ruwa ko abin da ya kama da wannan wala fi anfusikum ko kuma wani musiba da zai shafe ku a cikin kawunan ku na rashin lafiya ko abin da ya kama da wannan illa fi kitabin min qabli an nabra'aha face wannan abun yana rubuce a cikin lauhil mahfuz kafin mu halicci wannan halitta mana kai kafin ma Allah ya yi ka duk wani abu da zai same ka Allah ya riga ya hukunta abin da zai shafe ka inna zalika 'ala Allah yasir wannan al'amari abu ne mai sauƙi a gurin Allah wani ana sa ya muna shahida ne a babi na kaddara cewa kaddara in ya shafe ka na wadar abin da kake jin daɗi daga Allah ne in ma abin da baka so ya shafe ka daga Allah ne shi yasa Allah ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wani musiba da zai shafe ku ku ƴan adam na bayan ƙasa kamar abin da yake da alaka da rashin ruwa ko abin da ya kama da wannan ko abin da ya shafi jikinku na rashin lafiya illa fi kitabin faci wannan abin yana rubuce fil lauhil mahfuz a cikin lauhil mahfuz min qabli an nabra'aha ay min qabli an nakhluqa al khaliqa kafin wannan halittar mu yi ta mu riga mun kaddara abin da zai same ta inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a gurin Allah yanzu kenan in ka san da wannan kafin a halicce ka arzikin da za ka samu Allah ya kaddara shi ko bai kaddara shi ba eh ya kaddara me rage ma al'akhdhu bil asbab kai kamo da dalilai na nema in kaga ka tai wurin neman kuɗi kai iya kokarin ka ka nema amma to in ka samu ka kaddara Allah na ya kaddara zan samu kaka ce kokari na ne na samu in baka samu baka ce dama Allah ya kaddara ba zan samu amma baka zuwa gida ka kwanta ka ce to ina zauna in rabona ne Allah ya bani a rabonka kana taya ka nema ne an gane misali ko Allah ya ce ni kai la ta'sau ala ma fatakum domin kada ku yi bakin ciki ku mutane akan abin da ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kuma kada ku yi alfahari game da abin da Allah ya baku kada ku yi murna game da abin da Allah ya baku wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur Allah madaukakin sarki baya son mutumin da yake mai yawan girman kai ne kuma mai yawan yin alfahari ga mutane nan sai ka rayu ayan nan da kyau Allah ya ce abin da ya baka da kai murna da shi nan abin da ake nuhi murna ta alfahari ba murna ta godiya ba kana son wani abu sai Allah ba sai ka ji kana jin daɗi alhamdulillah na gode ma Allah da ya bani kaza wannan ibada ne ba laihi ba ne amma yanzu ka samu abu duk wanda zai sai kana ganin kaya mi kai kai mina na kai awa muna aka zamu ne aka kana alfahari da gaman kai to shine Allah baya son wannan amma ba laifi bane a shari'a Allah ya baka abu kai farin ciki ka nuna mu Allah godiyanka kai murna babu laifi amma Allah baya son kai alfahari da girman kai saboda ya ma wani abu fari baya da kyau shi yasa Allah yake cewa da kai la ta'asau ala ma fatakum ku masu imani ku san duk abin da ba ku samu ba dama Allah ya kaddara ba za ku same shi ba kada ku yi bakin ciki kana son abu kai iya kokari ka neme shi bai samu ba kai hankuri Allah ya kaddara haka sannan wala tafrahu bima atakum kada ku yi alfahari game da abin da Allah ya ba ku Allah ya baka dukiya ka zo kana alfahari kana ganin kai dan kai karatu ne ko kai dan kai kasuwanci ne Allah ba ya son wannan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son dukkanin wanda yake mai girman ka ne mukhtal ai mutakabbir Allah baya son mutum wanda yake mai girman ka ne fakhurun kun zo kun gano da shi ala sigati mubalagha fakhurun lawzan fa'ul ne yawan alfahari Allah baya son bai da kyau sune alladhina yabkhaluna wa'inda suke yin ruwa ngane ko game da abin da ya kamata su yi su bayar da shi amma sai su yi rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma suna umartar wanin su da yin rowa to nan ya za a auna mutum marewaci ne Allah ya baka miliyan goma kuma ana buƙatar ayyama Allah aiki na miliyan guda in baka iya ba da miliyan guda ba kana iya ka ba da jika ɗari a wadace takura ba amma muku muku sai ka yi haka ka naɗe ka naɗe ka naɗe sai ka yi haka sai ka sa jika bet ka koma ge yanayin garin nan sai a hankali ni shi Allah bai san ka ba ne na Allah wanga mai kyauta za a ce mai komar wace ne to yana daga cikin sharri da ɗabi'a da ‘yan adam suke da ita, yanzu an ce a yi kaza, sauran ba suna da niyayi suna da shi, amma abin da suke kallo mewa da zai basuwa. Sai ya tashi ya ce, To, ni na yi alkawarin jika goma sha biyar. Wanga da adda jarin jika ɗari shi ya ƙudurta a ransa jika talatin zai basuwa, amma sai, Ah, to, alhaji wani ma ya bada sha biyar, sai ce, To, ni na bada jika biyu. watsa da tahiyar amma yanzu kai ana ribin za ka yi wani abu mutane na tsammanin wada ko bai yi bai bada jika hamsin da ka tashi ka ce to jama'a ai hankuri yanayi ne ga jika ɗari nasa to wallahi da jika biyu su ba su to ni ma ga tsananin ƙarfi yana da tsananin ƙarfi gane ko ƙarfe wannan da kuke gani Allah subhanahu wataala ce su ne suka saukar da shi daga sama fihi ba'sun shadid yana da tsananin ƙarfi a tare da shi wa manafi'ul nas kuma yana da amfani ga mutane wali ya'lamu Allahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib don Allah ya bayyana wanda zai taimaki addininsa kuma ya taimaki manzonsa bilghaibi a fake wa rusulahu da manzanninsa bilghaibi a fake inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma mabuwaye ne Allah madaukin sarki iya mun jagora nan Allah yana son ya karara mana cewa manzannin Allah gabaki daya suna da aqida ɗaya ne suna kira zuwa ga kalma na tauhidi kuma imani da su wajibi ne baka imani da wani annabi ka kin imani da wani annabi yasa Allah ya ce laqad arsalna rusulan haqiqa mu ne muka aiko da manzanni mu gabaki daya bil bayyinati da hujjoji shine al'amru wan nahi wal alamat da alamomi da suke nuna gaskiya annabcinsu wa anzalna ma'ahumul kitaba ma'ana ma'a bi ma'ana alaihi muka sauko musu da littafi Allah ne da kansa ya sauko da littafi a mu muka aiko da Jibril da littafi ya aiko ya zo da shi zuwa gare su kun gane ko Allah madaukin sarki ya samu dace sannan wal mizan da kuma ma'auni haka ne ko ma'ana bayyana fihi al'adal muka bayyana adalci a ciki li yaquma an-nasu bil qist ay li ya'khudha an-nasu bil qist dan mutane su yi riko da adalci anzalna al-hadid muka sabko da karfe bai ma'ana khalaqana al-hadid muka hadaci karfe fihi ba'sun shadid karfi a cikin sa akwai tsananin karfi yana da tsananin karfi wa manafi'u lin-nas kuma yana da amfani da dama da mutane su yi da shi li ya'lamu Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala don ya bayyana don kun san Allah shi ya riga ya sani sauran mutane ma su ya bayyana a gare su kenan dai ya bayyana ga mutane bayyan suru wani na zai taimaki addinin Allah wa rusulahu wani na zai taimaki manzannin Allah bil ghaibi wasu malamai suka ce bil ghaibi anan ai bi hadhihi al asliha da wannan karhen wane ne zai taimaki Allah da manzansa a ɓoye mana wane ne zai amfani da wannan ƙarhe ya taimaki addinin musulunci Allah mu jagora jiya mun lokacin da muke muƙaddima ta wannan sura muka yi ishara muka ce addinin musulunci abubuwa biyu suke sa waye ƙarhi na harko hujja annabawan Allah suna da hujjoji duk inda ka taba sai su kawo ma hujja abu kaza saboda ka sani kuma dai ahlus sunna da ka taba ahlus sunna sai ce me hujjar ka sai ce ma aya kaza ko hadisi kaza wanda hujja ko bayan hujja karhi karhi to karhi ba na dantse kadai ba karhi na kuɗi da karhi na makani shi yasa Allah yake cewa daga da an sanna rusulana bil bayyinat mun aiko manzanni mu da hujjoji an samu mataki guda yanzu akwai hujja ko ba haka bane wa anzalna ma'amul kitaba wal mizan yaquma an-nasu bil qist in duka bayani ne akan hujjojin da zai sa mutane su tsaya su samu natsuwa sai na Allah ya ce wa anzalna al-hadida muka saukar da kare to me hikima an baton kare a cikin wannan aya dan ya mun ai tun je muka ce wani karhi ake nufi mun bayyana ko ba mun bayyana ba karahuna ai kala-kala ne in za a takobi ana ɗaukar sulba a yi takobi da ita me ake yin takobi da shi kenan muka ce sulba ai ƙarfe ne ko to amma ba irin wannan ƙarfe ake nuhi a nan wannan aya ba ana nufin ƙarfe wanda ake yin makami da shi to hikimar ambaton wannan a cikin wannan aya da a ƙara tabbatar mu da cewa bayan musulmai sun samu hujja to ya zama suna da ƙarhi na makami saboda addinin musulunci idan babu ƙarhi na makami a tare da shi yana yin rauni ne bisa yanzu ga mu musulmai muke amma mun yi rauni saboda ba mu da ƙarhi na makami ƙarhi na makami yanzu kuɗi da mi ake yin su eh da mi ake kuɗi sai ku ba da hausa kudi da ƙarfi ake kudi don ai dabara a ƙare injinin da za a yi buga kudi da mi za a yi shi ashe ƙarfi ba wasa ba ne kinan ku samu makami na me na ƙarfi na makami to in an ka zo ana maganar ƙarfi a musulunci kwamitin sai a duba a ga wa yake jagoranci liman ne ke jagoranta al'umma eh to a ƙarfafa liman liman da makamai ta yadda in liman ya magana za a saurara Ha- sarki ne ke jagoranci eh a ƙarfafa shi da makami a'a kuna da president ne a cikin ƙasar ku eh president din na a ƙarfafa shi da makamai ƙasar ku ba ta da ƙarhin soja ba ta da ƙarhin makami kuma ba ta da ƙarhin magana wallahi amma duk wanda yake cewa yaran muku in ya san kuna da ƙarhin soja kuna da ƙarhin makami dole ya saurara muku da da ake nuna ma wasu ƙasashe hannu ba da an san kongo suke ba yanzu na manzon Allah yana gaya mana kakwai fatan haɗuwa da makiya amma in ta kama an ka haɗu a yanzu to za a ji babu daɗi an gane ko Allah ya kare mu fi shi ba sun shari ku je abu na biyu da za mu cira sannan Allah ya ce li ya alama Allah man yansur li ya alama Allah man yansur da Allah ya san zuwa zai taimaka mu Allah yana buƙatar taimako ne addinin Allah yanan ku mutane Allah zai jarabe ka ya baka ƙarfin da zaka iya mallaka ma musulmai abinda suke bukata a addini idan ka ƙi sai Allah ya tambaye ka haka mu tashi mu shirya harka addini dole sai an shirye na kuɗi an shirye na makami kowane bangare yayi abin da yake ganin ya dace sai ya ga addinin mu ya samu ci gaba bil ghaibi ay bil asliha ko kuma ya zamanto a hake kamar yadda ibn Abbas ya ishara inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai ƙarfi ne kuma bawaye ne walaqad arsalna nuhan Allah ya ce haƙiƙa mun aiko da annabi nuhu walaqad arsalna nuhan haƙiƙa mun aiko da annabi nuhu wa ibrahim haka ma annabi ibrahim mun aiko da shi waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab a zuriyar su ne mun ka sanya annabta da kuma littafi faminhum muhtadi daga cikin zuriyarsu akwai waɗanda suka shiryu suka kama hanya ta daidai da kasirun minhum fasiqun da yawa daga cikinsu fasikai ne ai fasiqun an ta'atillah sun saki hanya game da yimin Allah biyayya za mu ciro su abubuwa daga cikin wannan aya abu na farko yana nuna mana annabi nuhu da annabi ibrahim duka annabawan da Allah ya aiko su suna komawa ne zuwa ga wannan zuriya duka annabawan da kun san akwai waɗanda an saukar musu da littafi akwai wanda ba a saukar musu da littafi ba to da waɗanda Allah ya saukar ma da littafi da wanda Allah bai saukar ma da littafi ba duka suna komawa ne zuwa ga zuriyar annabi Nuhu da annabi Ibrahim abu na uku na biyu shine a cikin zuriyar waɗannan mutanen kirki akwai waɗanda sun shiryu akwai wanda ba su shiryu ba kina me za mu fahimta kada ka aibanta mutumin kirki don samun ‘ya'yan banza a ƙarƙashin shi, kuma Allah na iya jaraba ka da wannan. Su da za ka ga mutumin kirki malami mai da'awa, Allah ya ba shi ɗa lalataccen ɗa, kai ƙarshen lalacewa a ce kahirci, akwai abin da yake sama kafirci? Babu. Annabi Nuhu, Allah ya nuna mana wannan aya a gare shi, ya buga, ya buga, ya buga, amma ɗansa ba musulmi ba ne. annabi lot ya buga ya buga ya buga ya buga amma dai daga ƙarshe matarsa ba musulma ba ce Allah ka muna misalai da ka maye bakinmu mu daina aibanta mutane idan wani yana malam Allah ya jarabe shi da fitinannan mace da ya zo ya harwa sai ce kai ku ba hara ba ku san gidan shi na ba abinda matar shi kaza ce kaza ce ya Allah sai sai jarabe ka da wannan kuma mutum yana wa'azi kuna ganin shi yana wa'azi ya iya kokarin shi amma dan ya balle masa da ka ku aibanta shi da wannan don ga manyan mutane masu daraja Allah ya jarabe su da irin wannan to wannan bai kamata ya zama aibi gare mu ba mu ahli sunna Allah ya mana jagora ina ganin ayoyin nan lokacin mu ba zai ba mu dama mu karasa su ba gobe Allah ya kai mu rai za mu karasa wannan ayoyi sai mu shiga sabuwar sura wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk